wannan shine darasi na sha ɗaya cikin jerin darussa da muka fara na wannan littafi zuhudu ɗan goma harful fa'i a aqsudu bil malamati da gairi wa umri a fi hubbi sirafi wa qawli kulluhu asalun musaffa wa amri kulluhu badil khilafi idha asha mur'un na haula alaihi bi kaffi nafsin min gawabi min gawafi haka ne ko وأما إن نظرت إلى إذا تقاه ولم تر فيه آثار الأفاف فلا تستصحبن له رشادا وقد أرضت هداه إلى الفياف وقد أسرته غارات الزرايا غارات الرزايا وقد أودى بمنته التجافي أكنكو ولم لا أبذل ولم لا أبذل ولم لا أبذل ولم لا لا أبذل الإنصاف من ولم لا أبذل الإنصاف مني وشعري سوف ينفع ذا التلاقي ذا التلافي ولم لا أنظم الأبيات مني وأبلغ طاقتي من الانتصاف لي الويلات إن نفعت إذاتي وناسا عندكم رأي مسافي هكذا نقول sai menene liyar zallatu in na fa'ad wasati siwaya walai sali illal kawafi kawafi ko? a aka sudul mulamata a aka sudu ƙas da gairi yanzu ashe zan nufanci zan yi nufi nufantan wani na bil malamata da zargi la mayulumu laumun ko la'imun malam wa umri da'a alhanin rayuwa ta ta riga ta tafi ta tozartu ko sai zo na kuma in ta to in ta zargin wani fi hubbi sirafi wajen mene wajen fi hubbi sirafi wajen kokarin canja duniya da lahira da kan aka samu sarfu canji ko yauwa kawai shikenan ga rayuwa ta tafi ga abin da na aikata kuma sai in je ina zargin wani ba zan waiwaya in kalli baya na ba me na aikata ne gafaran Allah ya gafarta mini wa qawli kulluhu asalin kullum magana ta jin daɗi ne kawai shine asalin zuma ce musaffa wanda aka tace to alaramumi ba a cewa musaffa in an tara an yi karatun kurani ba a cewa musaffa musaffa abinda aka tace kenan a matsalar jannatin lati wai da mutakuna fi an harun min ma'in gaida asalin wa an harun wa an harun min khamrin wa an harun min asalin musaffa abinda aka tace kenan shine musaffa sai da ce musaffa daga saffa ya siffu musaffa wani abu da aka aikata shi ana cikin saffu saffu ba a ja a ce musaffa in ka ce musaffa abinda aka yi refine ne aka tace shi kenan murasha kenan ga kalmar nan musaffa mun ganta ko to mu rike wannan domin na taba akwai wani wani whatsapp group na alarammomi halakatul musaffa na taba tura musu sai wani ya ce ai kalmar daidai ne da sauransu musaffa daidai ne na a to ni ni a wane ni wane ni dan wake a hotel ni a wane saffa ya tace yusaffi yana tacewa musaffi mai tacewa musaffa abinda aka tace shi kenan yana da illa ne eh ka gani safa ko safa akwai illa albalada wa amri kulluhu alhanin al'amurata dukanta dukansa al'amura na dukansa badil khilafi mabayyanin sabani ne menene can cikin suratul hud badiyar ra'ayi kun ga ko badiyar ra'ayi a wata kira ko to badi ai zahirul khilaf alhanin al'amurata mai sabanin mai bayyananin sabani ne a bayyane a waje ina nuna ni na Allah ne amma sai tsannin sabo ni na Allah ne sai tsannin sabo a cikin zuciyata kamar munafunci kenan idza asha mur'un 50 haulan wallahi idan kaga mutun ya kai shekara 50 ko to alaihi bi kaffi nafsin to ya wajaba ya lazimci kama kansa min gawafi daga mene daga karkata karka da dama da hagu watan karkatuwa zuwa ga lahira shine gawaf karkatuwa zuwa malahi duniya idan har mutum ya kai shekara hamsin to ya waje bai kama kansa daga karkatan mu duniya kun san imru'un wannan hamzatu da hamzan wasu hamzatu wasu ne na farko kenan kun ga rawun din nan wasalinta yana bin wasalin alhamza ne ba wannan kalma ce tu'rabu min makanai kun gane akwai kalmomin da ake musu irabi ta gurare guda biyu ta harafin karke da kuma harafin kusa da karke misali inimru'un halaka inimru'un kaga ra'un alhamza tana da tana da rafa ko to alra'un ma da kike take kafin ta sai ta zama da menene da rafa amma da alhamzan nan za ta dauki nasiba to ra'un ma sai ta dauki nasiba ma kana abu kimra'a eh ba gashi ba idan alhamzan ya dauki jarra ne to rawun ita ma dake kafin ta dake jarra li kulli mri'in gashi alhamdulillah alqur'ani ya gama komai wa amma in nazarta ila tuqahu amma idan ka kalli tsoron sa tsoron tsoron da yake yi na Allah ko wa amma in nazarta amma idan ka kalli ila tuqahu zuwa ga mutum nan mai shekara 50 walam tarfi walam tara afaral afafi baga ga alamomin kamewa ba fihi tare da shi ko to fala tastasibanna lahu rashadan kada kai masa kada ka abokan kada ka abuce shi da wata mene shari'a mana idan har ya kai wannan shekaru na 50 shekaru 50 ga babu alamun kamewa tare da shi shine yau gidan yan giya shine yau taba gobe kuma shine gidan yan daudu gata kuma shine club wajen gidan kallo gata gidan shi kuma yan gudun filin kwallo to ai wannan fashi abin da Allah na? eh amma da abin da suke so na shawiwi eh zo zai basu to kaga eh kai Allah ko shi kyauta Allah ko shi kyauta to kaga kaga yanzu mai irin wannan ina kake tunanin shirya Allah kyauta karken mu wa qad aradat hudahu ila alfayafi wa qad aradat haqiqa hudahu shiriyansa aradat ta karkato il fayafi zuwa ga dazuzzuka dajin halaka ba ai ka san ba shiga cikin dazuzzuka a shiryu sai dai a halaka wa kad asarratu garatun rasaya haka ne ko wa kad sai ka ce wa garatun rasaya garatu gara ko dauki na arrazaya na masu gara masu kawa masu ado asarratu kad asarratu ta mene ta faranta masa rai waƙad auda biminnatihi ta jafa ko waƙad auda hakika kuma ya halaka ya fada cikin wadi ya fada cikin wadi na halaka biminnatihi biminnatihi da gurinsa munna yawa kun ji malan kalmar da mana ke tafaduwa da munna eh da da abin da yake guri at tajafa wanda yake abin nan nisan nisanci neman kusanci neman nisantuwa ne watan nisantuwa daga rahmar Allah wa gad auda hakika kuma ya fada cikin halaka attajafa min nisantuwa bi munnatihi da gurinsa ta tajafa junubuhum ko walimala walimala ubdhilu insafa wajen Allah me zai sa bazan watsa al insafa adalci minni da kani ba wa shi'iri da kuma waƙoƙina me yasa ba zan watsa su ba siwa saufa yanfa'u zattalaki haka ne ko zattalafi wanda yake saufa da sannu yanfa'u zai amfananci zattalafi ma'abucin kuskure ko wasa me yasa ba zan watsa waƙoƙina wanda suke da kinan nasihohi da jan hankali ba wanda za su amfananci mai wasa ba ko me aka ta kuskure ba wali mala anzimul abyata me yasa ba zan rera waƙoƙi ba minni da gare ni ba wa ablugu taqati kuma in kai makurata ko kuma iyakan iko na ba filin tisafi wajen kafuwa kafuwa shine intisaf afwan ba intisaf ba wadda filin tisaf wajen yin adalci liyal wailatu kai in na fa'ad izati idan har izati wa'azozana suka amfananci unasan waɗansu mutane ko inda kuma ra'ayun wanda gurinsa akwai wani ra'ayi musafi abin tsantsancewa ko tacewa toliyar walatu akwai kai akwai kai ci kai ci tare da ni bane bane ya tabbata a kaina har ya zanto wa'azozin da nake yi ya amfananta waɗansu mutanen da suke da ra'ayi mai kyau na musafin da kasafa ya tace na'am na'am unasun insan ne insan insan insan unas inshallah me jamin anisun hmm? afwan afwan afwan afwan anasi wa anasiya kathira jami'in insan kenan eh unas da alhamza ko jami'in anis kenan eh insha Allah eh idan har wa'azina ta amfananci ko ya amfananci waɗansu mutanen da idan har wa'azozana sun amfananci wanda mene? idan wa'azozana sun amfananci mutanen da suke da wani ra'ayi tatacce ni ba su amfananci ne ba to bane bane ya tabbata a kaina mun gane ko? na'am shi menene kuma? liyar zallatu lalle tuba-tubai sun tabbata gani watan tuntubi in na fa'ad wasati idan waƙoƙina suka amfananci wasati wanda nake musu wasiya siwaya banda ni walai salisa ya zanto ni banda komai illal kawafi face tsara waƙoƙi kawai kun gani idan ya zanto har nasihan da yake yi da wa'azozin da yake sun amfananci waɗansu shi kuma bai amfananci da su ba ba abin da ya amfananci da shi sai tsara waka ko to lallai ya yi tuntube mun gane? harful kafi ala inna sibaka sibaku zuhudin wa ma sabaqun liman fil jam'i shaqun wa ma nafsu sibaki siwa bidai siwa bidinin haka ne wa ma fi ghairi dhalika min sibaki wa yafna ma hawahul mulku yawma idha marruhu gargara fil taraqi sayunsaru ma yajma ma yujami'u min min nafisi ko ما يجامع من نفيس وفعل الخير عند الله باك ستألفك الندامة عن قريب إذا ما قيل هاتوه هاتوه براك تعلم سوف تسأل عن فعال عن فعال وتشهق حسرة يوم المساكي أتدري أي يوم ذاك فكر وأيكن فيه يحبس ذو النفاكي وتلك اليوم وتلك اليوم خفها كل كل خوف وايقن انه يوم الفراق هكني فراق ليس يشبهه فراق قد انفسخ النكاح بلا طلاق فرحتك ان فرحتك ان فرحتك ان نساء او او رجالا قد انقطع الرجال عن التلاقي ala ku saurara inna sibaka kaga tsere shine sibaqu zuhudin tsere na zuhudu shine tsere kenan ba abin da ya fi cincinta sai gudun duniya kawai duk tseren da za a yi na dawaki tseren da za a yi na raƙumma na jakuna na waye waye waye waye har nake ke ba wanda ya kai gudun duniya tsere ma juna don mu gudun mu duniya su ba wanda ya fi shi alheri wa ma sabakun liman jam liman fil jam'i shaqun lima kai akwai liman ne ko wa ma sabakun babu wani tsere liman ga abinda shakun akwai wahala fil jam'i wajen tattara shi kaga nan manne amma ma da yake taɗi ma a yanzu dukin in zaka same ta haka ke samun ta cikin sauki sai ka sha wahala to babu rigirgiya nan da abin da sai in ka tara shi zaka sha wahala to babu rigirgiya wannan na dukiya wa ma nafsu sibaki babu wannan rigirgen siwa bidinin face rigirge da za ka yi da addini wata rigirgen aikata umarni na addini da hanantuwa to shine rigirge wa ma fi gairi zalika min siyaki min sibaki kai wa ma min sibakin fi gairi zalika banda rigirge na addini to babu wani rigirge kuma bayan wannan wa yafna ma hawahul mulku yawma kai abinda mai mulki ya tara shi wallahi wata nan zai kare ma indakum yanfadu ala dulluka ala dullukum ala shajaratil mulki ala dulluka ala shajaratil mulki wa mulkin la yabla ko idza ruhu idan ruhi rai gargara ya kai mene ya kai makura fitaraki a cikin mene a cikin jijiyan jannayi wata mana a cikin kiraza tarkuwa waɗannan ribs ɗin idan rai ya zo fita ya kai gargara to shi kenan ka sani babu wani mene babu wani kuma wai na mallaki kaza kuma na mallaki kaza sayun tsaro mayu jami'u min nafisin mayu jami'u ko sayun tsaro za a warwatsar da mayu jami'u abinda mutum ya tattara min nafisin na kaya masu tsada wa fi'ilil khairi kuma ka sani aikin alheri bakin inda Allah shine tabbatacce a wajen Allah sata alafukan nadamatu wallahi nadama za ta same ka an karibin nan kurkusa idza ma qila idan aka ce hatuhu birakin ku zo mishi da likita ku zo mishi da mai tawaida a lokacin da mutuwa ta zo wakila marraka wa zanna annahu al-firaq mutum ya tabbatar da cewa to rabon duniya ne ba in aka zo da da da da likita wallahi ko da ka ingila ka dauko shi ba zai amfana maka da komai ba daukar nan za a yi ba za a fasa ba ta'lam ta'allam ko ta'allam ka sani sawfa tus'alu an fi'alin za fa a tambaye ka kan ayyukan da ka aikata wa tashhaqu wata shahaku za ka yi shasheka hasartin saboda hasara yawon masaki ranar mene ranar rabuwa da ranar da rai ka za ta rabu da jikinta za ka yi shasheka na mutuwa ko kuma yawon masaki ranar da za a kora kafirai zuwa mene zuwa filin hisabi masaki korawa ko ranar shishika ranar mutuwa a tadari ayyu yomin zaka wai ko ka san wani yini ne wannan fakir kai tunani wa aikin fihi wa aikin ka samu cikakken yaqini cewa zunnifaqi ma'abucin munafunci yuhu basu fihi za a tsare shi a wannan yini din ran tashin alkiyama habasa ya habasu ko wa tilkal ayyamu khifa kaga waɗannan kwanakin na kiyama khifa khafa ya khafu khaf khaf ko khif ka ji tsoron waɗannan yinin kulle khawfin dukkan tsoro wa'aikin ka sakankance annahu yawmul firaqi ranar mutuwa ne ranar rabuwa da duniya firaqun wani irin rabuwa ne laysa yashbihuhu firaqun wanda babu wani rabuwa da ya da ya kama da shi kadin fasakhal nikahu eh akan ce aure ya lalace bila talaki ba tare da aure ba ba tare da saki ba da wani zai ga maka algaz al-algaz al-fiqhiyya akwai auren da yake lalacewa ba ba suke ba komai kuma na wuri ya lalace shi ne wani yana wuri mutu a shi ba zai shiga ba a yanzu an haramta shi haramta ce ne shi yanzu eh eh na'am dama lalatacce ne ayi ko da ma ba saki ba sosai kuwa yayi ya shiga insha Allah ta'ala kowane mamu yana bayan limaminsa ne amma ba amma banda mamu guda da shi na gaban liman ne kuma sallar ta yi shi ne wanda zai sallah a ɗakin kaba ga liman a can ɓangaren shi kuma yana nan ɓangaren liman ya taso ɗakin kaba shi ma ta saka ɗakin kaba sallar shi kuma ta yi gangan zamzam akwai malaman da suke ta magana akan wannan sallar su a wurin waɗansu malamai lalatacce ne bai ta yi ba akwai hatsari Allah shi kyauta na'am na'am sai na ne malamai na'am farahatuka kaga jama'anka walau la rahatuka la rajamnaka ko jama'anka in nisa'an idan ya kasance ai in kunna nisa'an ya kasance mata ne aw rijalan ko kuma maza watan mata ne da maza mutanenka ka dinka ta arja'u to yanzu kauna ya riga ya mene ya yanki an talaki gabarin haduwa shikenan da kayo kuma za mu sake haduwa ba ana mutuwa shikenan kuma da kayo kauna ta sake haduwa amma ko ingila ka tafi kai ko bangon duniya ka tafi wata rana na fatan mene ana fatan za a dawo ce ai in Allah da ran da zaka dawo ana waya wallahi tallahi ai ran da zaka dawo in Allah da zan rangada maka wata miya gata ta ji nama malam miya mai gilashi ina Allah ko ce wallahi tallahi zan rana maka miyan nan miyan nan har ingila babu irin ta kaga akwai fatan haduwa yi za zai dawo ya ci to amma idan an mutu fa shikenan eh daga nasara ya watsa nasara ya nasarar habba ya watsa kwaya sayun saru ko sayun saru ma yu jami'u dukkan abin da mutum ya tattara na dukiya za a warwatsar da shi min na fisin ne daga kayayyaki masu tsada ma'ana za a raba shi ga masu gado na'am na'am amma da a ce za ka kalli tsoron tsoron da yake yi na Allah sai gaba ka ga alamun kuma mene ba alamun tsoron Allah tare da shi ba na'am na nadama za ta same ka isa tusibukan nadama Allah shi kare mu harfin sin ko na'am harfin sin a fi sabakati ma ya magabunu tabuni ya magabunu ya kai wanda aka yi mai gamunga a bisa bakati ya zo da Allah a kan kasan gishiri ta bini kake yin gini ga mutum malam ya gina gina kan ta mai malam kai inda magabata can can da suka rasu irin 19 kaza 1920 1940 1950 suka dawo suka irin wannan gidan ai sai su fara ɗauka to ko ka fara cin bini aljanna ka ne a nan duniya kaga gida malam kamar zai magana malam wa malaka la tamili ilal qiyasi wa malaka wai da Allah me ya same ka ne la tamili baka karkatuwa ilal qiyasi zuwa ga qiyasi to ai babanka ya tafi kakanka ya tafi wani ya tafi wani ya tafi to kai baka tunanin kai maza ka tafi me yasa me ka baka tunanin haka tajhadu fi bina'i sarhi eh atajhadu fi bina'i sarfi fiha ko ai alaiha kenan atajhadu yanzu zaka rinka kokari fi bina'i sarfi wajen gina dabe fiha ai alaiha akan kasan gishiri hmm dabe qala innahu sarfun mumaradun min qawari flow wanda aka yi shi gashi nan malam yanda kasan glass tiles malam gasu nan wani da aka zo bude masallacin nan a shi ke gabatarwa malami ne da sauransu aka janyo hankalin mutane da sauransu da wa'azi da ya ce to ni abin da ke bani mamaki ko inda daga saman nan ni ban taba ganin fanka mai fitilla ba sai yau to duk gashi irin waɗannan an mun ƙayata gidajenmu da su to fa ya za a yi ka rinka gini ka kashe kuɗi ka kashe dukiya akan kasan kasan gishiri wa ma yubqi sibaku ka sani fa ba abin da kasan gishiri ke bari ala asasi akan mene gwago gwago foundation kenan gwago eh foundation kenan ma'ana duk ginin da aka yi shi akan kasan gishiri ba zai foundation ɗinsa ba zai tabbata ba duk foundation din da aka yi shakan kasan gishiri ba zai tabbata ba kun gani ko gwago yubiki da ka abaka yubiki ko ya tabbatar ya wanzar zunubuka ham zunubuka jammatun tatara idama akhafu alayka silsilatan nuhasi zunubuka jammatun kaga zunubanka masu yawa ne wato hibbunul mal hubban tattara gashi nan suna bibiyan juna sun ma arsalna rusulana tattara idaman suna bibiyan kasusuwa akhafu alayka wallahi ni fa ina maka tsoron silsilatun nahasi sarkan nan ne irin na jangali jangaci jangaci dalma kenan ina maka tsoron sarka na dalma eh wanda za a buge mutum da shi a cikin kabari ba ina maka tsoron shi kalamaka salihun kal asli shahadun wada amuka jamidun wal qalbu kasi kalamaka salihun alhanin ga maganin ka nagari ne kal asli kaman zuma yake shahadun kun san shahadu shine zuma amma zuman da aka dibe shi a matakin farko ko gasa shi ba yi ba danyen zuma shine shahadun asalin kuma shine wanda aka riga aka tace aka gyara aka dafa shi wadan uka kuma ga dam'uka hawayenka jamidin ya bushe kakau ba tsoron Allah wal kalbu qasi zuciya kuma ya bushe kai Allah shi kare mu wa ayyaman asaita Allah fiha madad wa abqal wa baqiya hisab wa darb fasi wa ayyamuka asaita Allah fiha wa ayyaman ga waɗansu kuma kwanaki asaita Allah fiha wanda ka saba ma Allah a cikin su madad sun riga sun tafi baka tunanin ka zaka ta istighfari wa bakal hisabu kuma yanzu ba abin da ya ragu sai mene wa darbu fasi sai duka da su sai duka da guduma ran tashin kiyama kenan kafiri a ce mishi marrabuka ya ce ma da raitu ce ma da raitu wala talaita dauki guduma a dinga rabka masa Allah kare mu sana'ata bi hadhunuba wala tubali wa qad wa qad hufizat alayka wa anta nasi sana'ata bi halfu dhunuba biha ay fiha wanda ka aikata zunubai a cikin waɗannan ayyaman din wala tubali kai baka damu ba wa qad hufizat hufizat haqiqa an riga an kiyaye su alayka akan ka wa anta nasi alhanin kai ka manta su rana kaza ka zalunci wani rana kaza ka zalunci wani rana kaza ka je wajen siyan wara saboda cinkoson mutane aka hada maka da ɗari biyar sai ka yi lambarin kabi kokunan ta ƙasa duk za a fito da su za a tona su yi latu bali ba ka damuwa to namiji in za ka ce mishi kakka damu za ka ce mishi wani ne latu bal zai mu sai mun kace eh latu bal karka damu wai mun kace mu namiji wai latu bali ai mace ce latu bali la tubal yanzu a tubali barin ƙara haskaka mana tubali fili mudari ko kana damuwa ko in ka ce la nahiya ko la nahiya mai take mu fili mudari jazma ko to sai ka ce la tubal kaga dole ka daura lamun ga kuma alifin ko to yanzu sai mu amfani da ka'idan idza sakana akhir al-ajwab hudifa hudifa wasduhu la tubal ka daura lamun saboda jazma la annahiya ce to yanzu ka share wannan alifin din to me zaka ce mu namiji la tubal karka damu da Allah wala tubal akhaffa waznan amraja ya hariri cikin mulhako na'am fa kaifa tutiqu haka ne eh wa kaifa tutiqu fa kaifa tutiqu yawm ad-din himla eh eh hubizat alayka an kiyaye zunuban da ka aikata a cikin waɗannan kwanaki wa anta nasini alhani kai kamanta fa kaifa tutiqu hamlan himlan yawm ad-din ay yawm al-jazaa'i malik yawm ad-din fa kaifa wai ta yaya tutiqu zaka iya daukan himlan wani kaya na zunubi yawon dini ranar sakamako faƙilan kayan nan mai nauyi kalhadidi kamar karfe ne wa dirasi da kuma diras haƙora ko to nan ana nufin manya-manyan duwatsu ake nufi manya-manyan duwatsu kamar mene kamar haƙora وتدلح ثم تعرق كل يو أرك كل أرك لأوزار الكبائر كالرواسي وتدلح ما معنى تدلح وتدلح كو نعم ميزا مكو نعم إيه ما دلح وتدلح كان tafiya cikin wahala sun mata'aruku kana yin zufa kulla arkin dukkan zufa li auzaril kaba'iri saboda aikata auzaril kaba'iri zunubai manya-manya karrawasi wanda girmansu ya kai kamar duwatsu kana tafiya a bayan ƙasa kana ta shagalinka ga zunubai manan tsibi amma duk kamar duwatsu kamar dutsen kufaina alhanin baka fada kuwa ka dawo ka gyara huwa al-yawmul ladhi la wadda fihi ka sani fa shine yinin da babu wani soyayya cikin sa ko mun san ka da buduron wallahi haka za guje ta domin kana gudun kada kila ka dan cuce ta a duniya ko kai mata alƙawari baka cika ba tare da shi alƙiyama da shi kuka kai gurin Allah to ya ubangiji ya mun alƙawarin zobe ba bani ba yau ina son ba ta mun zobe na Allah gafarta mana wala yuguni ka jam'un min unasi babu wani matattara na mutane kaga unasi ko babu wata matattara ta mutane da za su fa'ida za su amfanance amfanance ka da wani abu da zan tashi alkiyama likulli likulli mrin yawma din shanin ka gani harfu shine ko wala khillun babu wani badadi wanda zai iya amfanin tanka wala binin ko ɗa wala halin ko kawo wala nasabin babu wani dangane wai kai ɗan gidan alhaji wane ne ko ɗan gidan shugaban ƙasa ne wala ahadin muwasi babu kuma wani mahaluki mai ɗebe kewa mu'asi ne za ka ce muwasi aka yi ibdalin alhamza ɗin yau mala yan fa'u malin wala banu illa mana tallaha sannan kuma cikin addu'a wala yan fa'u zaljaddi minkal awwa malam kalamuka magananka salihun mai kyau ne nagartacce ne kalasal ya yi kama da zuma shahadun zumin masabu wadan uka alhanin kuma hawayenka jamidin ya bushe nan da aka samu jima da yi concrete noun sandarren abu walƙalbu ƙasi ga zuciya kuma ta bushe to harfi shi ne azimun hauluhu wanna su fihi sakara bistikakin kalkibashi haka ne azimun hauluhu kaga firgicin wannan yinin mai girma ne wanna su fihi kuma mutane cikinsa za su wayi gari su kara yadda kai ka ce masu maye ne watar nasu su kara wa mahimmi su kara ko bistikakin saboda karo istikak kenan karo kalki ba shi kamar raguna ana layi ana rangaji mala wannan ya karo ya kumi da wannan kum wannan bige da wannan kum wannan bige amma kowa na buguwa da wannan ba wani magana kai ba gani ne kai ma ku ce na kowa zai tashi ne na ya ta kan shi la haula wala quwwata illa billah Allah ka amintar da mu mulukan mulukan aw mamalikan tarahum hayara mithla mabususan firashi mulukan waishin mutanen nan sun kasance sarakuna ne na'am aw mamalikan ko kuma waɗanda ake mallaka ne jam'in mene mamalik ko mamalik jam'in jam'in ne mamluk yawa su ne sarakuna ko shugabanni ko wanda ake mulka tarahum za ka gansu hayara za ka gansu dukkan mene dimotattu da dimoci malam to ka duba fa mace a nan duniya tana haihuwa za ta wayi gari ne cikin bala'in wa amma tana farfadowa ne ko da ta suma za ta ce ina dana ba wani maganan wai ina shayi da biredi ko kuma ka mun jollof rice ko kuma ka mun taliya a'a ina dana ko ina jariri na to za ga mutane sun dimuce mislu mabususal farashi kaman watsatsun kala-kala fari butterfly su ne kala-kala fari hausa ce kala-kala fari yau mai kumin nasu karfarashin mabuthus bassa ya watsa mabuthus watsatsi haba'an mun bassa jamil bihi ta tagayyaru alwanu khaufa wa ahlullahi yawman fil bashashi Allahu akbar Allah ka sa muna cikin su ya Allah ta tagayyarul alwana a lokacin launuka za su caccanja bihi da wannan da wannan firgicin haufan tsoro saboda tsoro wa ahlillahi yawman su kuma iyalan Allah nagartattun bayan Allah wan a yawmin a wannan yinin za a gansu fil bishashi cikin farin fuska ne sakakken fuska Allah ka samu na cikin su bihi bihi talajalajul miqwalu iyan ayyan وتضرب الفرائس بارتعاش يتلجلج المكوال المكوال mai guriya-guriya wata mai yawan surutu surutai babu kai babu dalili ko kuma surutun da ba a fahimta guriya-guriya kenan ka san masu irin wannan matsalar na guriya-guriya sun mafi wanda sun mafi kowa surutu gashi ba a fahimtar sa fa amma ya tayi tayi tayi tayi shi ala dole yana maka magana ne to almiqwalu ya talajlaju bihi haka ne ko mama ya mama na ya talajlaju ma dalla a almiqwalu kenan almiqwal alfasihu to nan almigwal din kenan watan mai fasaha za ga ya zama mai guriya-guriya kun gani almigwalu mai yawan surutu siga ce mubalaga mai yawan surutu ayyan saboda gajiyawa ya talajalaju zai ta tare da difihi a cikinsa zai kasa magana wata ɗaribul fara'isu alfara'isu jam'i ne na alfarisatu ita ne naman da ke wuya ko kuma allon kafada ya tattaribul fara'isu allon kafada zai ta motsi birti ashin da makyarkata a wannan yini din kai Allah ka aminta da mu hunalika kullu ma qaddamta yabdu hunalika a can ne yabdu kullu ma qaddamta duk abin da ka aikata ma musuliya Allah zikenan duk abin da ka aikata zai bayyana sagiran ya kasance karami ne au kabiran ko babba kai tuhasha domin an nisantar da kai daga azaban Allah za ka yi ta fata an nisantar da kai daga azabar Allah watan tikul jawarih bil ma'asi gabubba kuma wal jawaru gabubba jamin jari ko jariha tantiku za ta ninka furci bil ma'asi da mene da sabo menene cikin suratul fusilat okay yasin al-yawma naftimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum ko wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun yaksibun ko وقالوا الجبين ما شهدتم علينا قالوا أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء وهو خلقكم أول مرة فعيبك ظاهر aibinka zai zanto a bayyane wasirru fashin fasha daga fasha ya watsu sirrinka kuma zai watsu sai a gane au ashe wannan yana daga cikin yanki dinafas inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ashe su ne suka kashe wani da wani da wani da wani da wani ashe wani shine ya kama wani ya tsare shi yau mutubula sara'ir kenan Allah ya kare mu a nan duniya muna ganin shi minista ne a nan duniya muna ganin shi babban soja ne a nan duniya muna ganin shi babban mai kudi ne ashe yana daga cikin yan kidnappers a duniya waliyazu billahi ko yan yankan kai jamil Allah shi kare mu tafaqqad naqsa umrika julla kull julla yawmin wasagal umru fi hubbil mawashi tafaqqad ka kula da kyau tafaqqad ka kula da naqsa umrika tawayan shekarunka wai yau ka yi ka cika shekara ɗaya kana fasite duk shekarun kafa saba'in da aka tani da maka sun riga sun mene sun gwada gune fa wa ma kana munna kana fasite to ka kula da tawayin shekarunka julla yaumin na dukkan kwanaki wada al'umuru da kuma tozartuwa tafiyar rayuwanka shekarunka fi hudbin mawashi wajen son tara mene dabbobi dukiya ma'ana tafakkar ma maza min julli umrin faƙad auda biha talabul ma'ashi tafakkar ka kula da kai tunanin ma maza duk abin da ya wuce min mene min julli umrin na mafi yawancin rayuwarka jullu umri ai ma'ana mafi yawancin rayuwanka faqad auda biha talabul ma'ashi sai ka ce talabul ma'ashi neman abin rayuwa faqad auda biha ya riga ya halakar da ita ya riga ya tafiyar da ita ma'ana ka tafiyar da kanka wajen neman dukiya wajen neman duniya wajen neman kuɗi wajen neman tarkacen duniya ka gani shekara shekara shida primary shekara shida secondary to wanda ya tafi kai tsaye digiri shekaru hudu ga shekara nce wani ma ya tafi masters da ya gama wani kuma shekara shida wani shekara bakwai duka ana gama kuma sai a zo neman aiki wani ma ya sai shekara goma bai samu aiki ba duk rayuwar ta tafi duk rayuwar ta tafi kai Allah shi kyauta man yana a kaji ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallahi to shi yasa mutum ya zanto yana da kyakkyawan shiri sai ya tafi a sa'a ka gani akwai wanda shekara goma sha biyar hausa nan ya biyu kawai shekara goma sha biyar a sha takwas ne ko kuma lecturer ne a wani guri bai na hausa shekara koma sha takwas duk rayuwar ta riga ta koke ta tafi masters Allah shi shauta neman abin rayuwa duk rayuwa ta riga ta tafi yi hausa sosai wannan kuma lecturer ne a wani guri kuma kuma akan hausan ila kam tatba'u shahawati taura watan sa yawma tulqa fil gawashi Allah shi kyauta ila kam wai sau nawa ne ta tabi shahawati kake bin sha'awaci sha'awaci daurin wasu lokuta watan sa yauma kana ta mantawa da ranan da tulka za a jefa ka filgawashi a cikin duhun wutan jahannama ko garwashi duhun garwashi kai wal yadu billahi Allah shi kare mu wa tauran qul tasawfa atubu kadhiba ko kizba watauran tasili na riyashi watauran wani lokaci kuma kulta sai ka ringa dore cewa sofa a tubu ai in Allah da zan tuba kafin mutu ai zan tuba ai zan tuba kana ta faɗan haka kizban saboda ƙarya watauran wani lokaci kuma taktasi kana ta lilbantuwa watan kana sanya linar riyashi jawuz ga masu taushi tufafi mai taushi 哪一样？ 对。